فاتحة رسالة الفاتح
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم كلام الله ولا ضالين آمين سيدنا محمد الفاتح
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم to muna cikin littafin rakawar aswab wanda kusan yau shi ne zama na goma ko a wanda satin da ya wuce mun yi magana akan fadar adalcin sahabban manzon Allah da falalarsu daga cikin alkur'ani to yau kuma za mu shiga cikin hadisai wanda suka yi magana akan adalcin sahabbai da kuma falalarsu da kuma ɗayan saburin Allah Allah ya ba mu albarkacinsu to wa min al-ahadisi daga cikin hadisai ma rawahu al-bukhari wa muslim bukhari sun sarrawaito fi sahihaihi ma al-littafan su guda biyu wanda sune as-sahhul kutub al-musannafa ana bi sa'id al-khudri daga bi sa'id al-khudri qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya'ti al-nas zamanun wani zamani zai zo wa mutane fa yagzu fi amun minan nas sai wasu jama'u daga cikin mutane sai su yaki fa yuqalu sai a ce hal fikum man sahaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a cikin ku akwai wanda ya abokanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa yaquluna na'am sai su ce i akwai fa yuftahu lahum sai a musu budi sai su samu fatahi na duniya da kuma na lahira summa ya'ti ala nasu zamanun sannan wani zamani ya ƙara zuwa mutane fa yaga zufi amun minan nasi wasu jama'u dai su ƙara yin yaƙi daga cikin mutane fa yuqalu sai a ce hal fikum man sahaba ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a cikin ku akwai wanda ya abokanci sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai kenan fa yaqulu da na'am sai a ce i fa yutau lam ta'i musu budi summa ya ce Allah nasu zamanu sannan wani zamani ya ƙara zuwa mutane fa yaga zufi amun minan nasi wasu mutane su yaƙi har ila yau fa yuqalu a ce hal fikum man sahaba man sahaba ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a cikin bakon da ya abokanci wato wanda ya abokanci wanda ya abokanci sabon manzon Allah ma'ana tabi tabi ne kenan fa yaquluna na'am sisi am fa yuktahu lahu to sai musu zuci waka qultu waka fa bi hadhihi man qaba ya ishi wannan a daraja bi ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yakuna wujuduhum a ce samuwar sahabban aw wujudu ahadin minhum ko samuwar ɗaya daga cikin su sababan lil fatahi fi jama'atil muslimin idan mun to sababi ne na budi a cikin jama'a musulmai baki daya wannan shine hadisi na farko wa min hama rawahu al-bukhari wa muslim fi sahihihima ya da cikin wannan hadisai akwai hadisin da bukhari suka rawaito an imran bin husayn daga imran dan husayn sahabin nan mai ciwon basir Allah ya kare da gare shi radiyallahu anhu ma kala yace kala sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace khairu ummati qarni fiyayen al'umma ta shine qarni na shi qarni shine shekara 100 cif to wannan shekara 100 din ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ta kowane lokaci a duniya summan ladina yalunhum sanan wanda yake bin su summan ladina yalunhum sanan wanda yake bin su kala imrana imrana an musani ke cewa fala adali ni ban sani ba a zakara ba da karnihi karnaini aw salasa shin karni biyu ya faɗa bayan nasa ko uku ya faɗa bayan nasa sum inna ba'dakum sannan bayan ku za a sami ba kauman wasu mutane yashhaduna wala yustashhaduna za su dinga ba da shaida kafin a nemi shaida su wa yakununa za su dinga yin ha'inci an gane ko wala yu'tamanuna ba za a amince da su ba wa yunziruna za su dinga yin bakance eh wallahi ba kai mana rakawul aswab za bi tamziqul aswab wala yakuna amma ba sa cika wannan alƙawarin da suka dauka wa yadhharu fihi musamman za ga kiba ta bayyana tare da su qultu azbata Allah lahum alkhairiyya kaga nan Allah ya tabbatar musu da wato khairiyya cewa su ne khairun nas kullihim gaba ɗayan su saban min gairi istisna'in ba tare da togaciya ba radiyallahu anhum amin Allah ya tsare su baki da su wa minha yana daga cikin muzaa wato wannan hadisai ma rawahu tirmidhi abinda tirmidhi ya rawaito fi sunan ya cikin sunan nasa wa ibn abi asim da kuma ibn abi asim a cikin sunna wa abu nu'aym al-asfahani da abu nu'aym fi ma'rifati sahaba al-safan sa ma'rifati sahaba wabiya da kuma abiya wal maqdisi a cikin muhtara wa hasanahu kuma yace hadisin nan hasani ne to irin wayannan wato wanda zai baka labarin yace maka hada hadisin hasanu ko hada hadisin sahihun to fa yana da wasu martabobi jama'a sai ya kai wannan martabar sannan ya iya bada hukuncin hadisi ba wai kawai an bawa kowane mutum ya ga dama ya inganta ko ya ga dama ya raunana ba ba haka bane sau da aka shi wannan bayawan makadisi ne daga cikin hafizan wannan al'umma ne ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa dailami dailami ma ya rawaito wannan hadisi fil fil firdausi a cikin tafsir al firdaus bi ma sul khilaf wal lafz amma lafzun lit tirmidhi da tirmidhi ya rawaito an jabir bin abdullahi daga jabir bin abdullahi radiyallahu anhu qala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu yace naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tamassan naru musliman ra'ani aw ra'a man ra'ani wuta ba za ta shafi musulmin da iganna ba ko iga wanda ya gani mana in dai kai musulmi ne ka ga manzon Allah a wannan yanayin kuma ka mutu kana musulmi ko kuma wanda iga wanda iga manzon Allah to wuta ba za ta taba wannan mutumin ba qala talha to talha ahadur ruwa sai daga wanda ya rawaito wannan hadisi a cikin isnadin sai ce fa qadara aitu jabir ibn abdullahi ainihin dina ga jabir ibn abdullahi kaga wato shi na gaskata isnadin hadisin an fahimta ko da mataran hadisin sai ce to ni da alhamdulillah na ga jabir ibn abdullahi shi ko jabir ya ga annabi ai gane ko wa qala musa shi kuma musa wanda ya rawaita daga wajen shi wannan talha din sai ce wa qadara aitu talhata ni ma na ga talhata an gane ko to qala yahaya to shi kuma yahaya wanda ya rawaito a wajen musa ana ji ko sai ce wa qala li musa ni kuma musa ya ce da ni wa qad ra'aytani kai kuma ka gani wa na lillahi muna tsanan Allah an fahimta ko kaga shi yaran wannan shi sai ya ci addin abin tunda magana annabi ta ce la tamassan naru musliman ra'ani aw ra'a man ra'ani kaga sahabi kenan da tabi'i an gane ko amma shi musa anan wajen a ruwayar sa wato yaya sai yake cewa qad ra'aytani ka gani na fatan gani yauwa so da ka ga ramadan shi sai ke ka wato yake jan abin har zuwa ga wato wato tabi tabi yake ina fatan gani to Allah ya samu dace ala abul ala al mubarak furi wannan babban malami ya faɗa a cikin tufatul ahwabi bi sharhi jami'i tirmizi sharhi tirmizi da yi sai ce kala shaykhu abdul haqq dahlawi babban malamin na abdullahi dalawi ya faɗa a cikin tarjamar mishkat eh an kaji malaman na ai malaman a a a wannan ne ko eh dalawi ga kuma kan dalawi ma ko eh akwai kan dalawi ai ina yawan faɗa saka wajen shirin nan wata ko muna yawan magana sa shine wanda yayi aujizul masaliki juz'i wajen 18 sharhin muwatta ta imam malik manya manyan littafin juz'i 18 yayi kuma a lokacin da i bai kai shekara talatin ba bai shi kai shekara talatin ba ai da ma shi ba ilimi jama'a mu sani ba fa sai ka girma ake girma eh ba sai ka girma yanzu shi Abdullahi Gwandu in ka je ka dauko irin su littafin nan da yi ana bi ko da kafin sa ma Imam Suyudi in ka dauko irin su Alfiya irin su sharhin da ina babban littafin nan wato jam'ul jawami din nan da yi an gane ko da irin su littafin da ina usul fiqh nan dukkan su yayi su a shekaru goma sha zuwa shekaru ishirin ba wai shekaru ne can an tsawaita an yi abin nan ba ina fatan gane yauwa kuma za ga da yake so abin nasa akwai wilaya sai ga wani lokacin littafin ana jigo sai ka ga an yi shi gaba ɗayansa ma a cikin kwana hudu ko eh yanzu misali da yazo alfiya me yace ta ce khatamtu hafi khatamtu hafi khamsatil ayyami a kwana biyar din na yi da baki daya bai ce dubu kaga wata kullum bai ce yauke nan bai ce ɗari biyu kullum eh a kwana biyar kuma ɗalibin sa Dawud yace a gaba na yayi littafi guda uku a rana ɗaya yayi littafi guda uku a rana ɗaya kaga wannan wulaya ce ina fatan gani to so haka amma dai koyaye aka kokarta to sai ga abubuwa sun yi Allah ya sa mu dace eh haka shi ma shi Abdullahi gwanjo irin wannan za a yi ta gani tare da shi ga littafi yayi yayi littafin sa alfiya ta usul a lokaci guda ya zo ya sake haka dai gashi nan abubuwa wannan shine saboda babu shakka sai an kokarta jama'a sannan kuma Allah ya kace muku sai a samu ilimin mauhiba an gane ko bayan an yi ilimin makasaba kuma Allah ya samu dace to to Abdul Hakim Dahlawi yana faɗa a cikin tarjumar mishkati yake cewa mamu uribu abinda fassarar wannan hadisi da aka faɗa sai ke cewa khassasa hadal hadisu hadhihi al-bisharata bi sahabati wannan hadisi yayi takhsisin wannan bisharar da aka yi da iya sahabban manzon Allah wa tabi'ina da sa da tabi'ai an gane ko domin annabi ta ce man ra'ani aw ra'a man ra'ani an gane ko kaga da wannan iya sahabbai kenan da tabi'ai ittifaqan minhum wato iya su kadai sai ce wala yahtassu bihil asharatul mubashara goma nan da aka musu bishara da aljanna ba su kadai aka rige ba su kadai ne wanda za a ce da su a wannan hadisin ya tabe su ba wala man basharahum bidkhulil janna min gaire ba kuma waɗanda aka musu bisharar ba su aljanna wanda ba goma nan ba akwai suna nan za mu zuwa cikin rakawutan gaba mun kawo zan mutum 27 an gane ko bayan wa'ancan goma da aka musu bisharar aljanna to bal yashmalu jami'al mu'minina wal muslimina bari dai ya haɗe gaba ɗayan mu'minai da musulmai an gane ko walakin sai dai anan wajen abin da ake so a gane takhsisin wannan hadisi as-sahabi wa tabi'i da sahabi da tabi'i ake magana to da annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tamassan naru musliman to me ma'anar muslim sai ce huwa man mata ala al-islam shine wanda ya mutu akan musulunci ina fatan gani wala ya'lamu hadha al-khabar illa min bayan al-mukhbir as-sadiq ba za a iya gane wannan labarin ba sai daga wato jawabin mai ba da labari mai gaskiya wata bishirihi bishi da kuma ba da bisharar da shi da ya da shi to min hadhihi jiha ta wannan jiha ce hassasar jama'atun aka keɓance hassasar jama'atun aka keɓance wasu jama'a yuqalu lahal mubashara aka kira su al-mubashara wa yumkinu kuma zai yi an yakuna hadhihi ya zama to wannan isharatun ila al-mauti al-imani ya zuwa ishara ce kan cewa fa mutum ya mutu akan imani kamar yadda muka yi magana a cikin muqaddimar a cikin bayani kan me ma'anar sahabi an gane ko karatun da sati biyu da yusuf sati biyu da yusuf kama fi hadisin akhara kamar yadda zuwa cikin wani hadisi annabi ke cewa me man zara kabari wajabat lahul jannatu wanda duk ya ziyarci kabari na to aljanna ta tabbata gare shi to Allah ka tabbatar da mu kan haka mun samu halarta wannan kabari da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko muna fatan Allah ya maimaita mana kuma wanda duk bai je muna fatan Allah ya kai shi kuma babu shakka wannan hadisi tabbatacce ne wanda duk ya samu zuwa kabarin manzon Allah ya kai ziyara to shikenan aljanna ta tabbata gare shi to muna fatan kuma Allah ya tabbatar mana da haka alfamar shugaba sallallahu alaihi wasallam mm eh ware ware da gaske wani gida wasu kiwi house kiwi eh kiwi house na duk wani da ta tafi duniya mun ta wani ajiyar akwai sa gaskiya ne kuma sai ka ci sai kai boke ware wanda za su iya ba su photocopy ba wanda za su iya gaskiya ne gaskiya abin mamaki har yanzu ko kuma ci gaban mu har yanzu bai kai a ce an ai na samu labarin wani malami da ya je can ingila aka ci shiga inda littafin shi Abdullahi ya ga wani littafi da ake taba dasa a cikin littafin shi Abdullahi amma bai taba ganin sa da irinsa ba saboda ka yaje ya shige ce ba da a bashi ya je ya fotokofi suka ce ba zai yi ba aka ce to a yi masa fotokofi a ciki suka ce ba zai yi ba ya karanta dai kawai ya fita karshe abinda malamin ya dinga yi sai ya je ya zauna sai karanci a lokacin ma ina jin ba wannan wayoyin nan ina nan ba sai kai dauke shi a cikin waya ba to shi da yaje kawai sai zauna sai ya karanta abin da ya karanta shafi ɗaya shafi sai ya haddace in ya zo gobe sai ya je ya rubuta a cikin takarda sai gobe sai ya komawa to haka ya dinga ciro ya dinga ciro rubuta wannan eh kware kware kuwa haka haka al'amuran suke Allah ya sa mu dace to a sun masa marar ƙa'ilan sannan shi mubarak kudi ci gaba da cewa ƙara sahibu dinin khalid babban malamin dan mai addinin khalid ya faɗa yana cewa ba da nakli kalamu shehi haza bayan ya karato kazancen wato shi a mubarak kori wannan sai ka cewa zahirul hadisi zahirin dai wannan hadisi takhasisu sahabati wat tabi'in an kebanci iya sahabbai da iya tabi'ai bi hadhihi bishara da wannan bishara walaysa fi lafzi ma yadullu ala shumul sa'ir muslimin ila yawmiddin babu a cikin lafazin sa abin da yake shiryawa zuwa cewa duk musulmai sun shiga ciki baki daya an gane ko bal kasartu bu tabi'ina an dukhul fi bar dai an takaita wato atba'u tabi'ina afsa shiga cikin wannan domin Allah ta ce la tamassal naru musliman ra'ani sahibi aw ra'amar ra'ani tabi sai aka tsaya yanan wajen wal hadisu wannan hadisi afada ya bada fa'ida annal bisharata cewa ita bishara khasatun bi mar'a sahabiyya ta keɓanci wanda ya ga sahabi faman lam yarahu wanda bai ga sahabi ba wa kana fi zamanihi ya zama to ga sahabin a zamanin sa fal hadisu la yashmaluhu hadisin ba shi a ciki an gane ko a cikin akwai wani mutum a Najeriya kuma akwai sayyidina Anas dan Maliku yana nan a cikin Basra bai rasu ba ina fatan gane to dai baka cikin wannan ina fatan gane amma irin su Sabitul Bunani ɗaliban Anas irin su Hammadu irin su waye da sauran wanda suka ruyi ruwaya a gurin Anas dan Malik an fahimta ko irin su Humayd bin Dawil to duk irin wannan sun shiga ciki domin shi Humayd bin Dawil ra'a Anas shi kuma Anas ra'a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam so da ka ba wata magana gaba ya inganta tabbata to wa hadha alhadith wannan hadisi mimma ankarahu almuntasib ina daga cikin hadisin da dan dan tamore ya inkarin sa wa qala innahu mawdu'un ita hadisin nan ƙarya ne baki daya ana jigo? lali shay'in ba wai dan komai ba illa li annahu khalafa mashrabahu saboda ya saba da aqidarsa mashrabin nasa min at-tashayyu'il mufdi bihi ila taraffudi daga shi an cin da zai bayu da shi zuwa rafidanci to yau gashi ya fada rafidancin a lokacin shi an cin yake amma yau gashi kuma ya fada rafidancin eh domin dama mun yi magana tun a can mukaddima cewa shi an ci wato shine mutum ya dinga wala'i ga sayyidina ali ya fifi wato bai zagi sahabi ba ina fatan gani yawwa to amma idan ya zama to ya tafi zuwa ga zakin wasu sahabban irin sayyidina Usman irin sayyidina Abubakar irin sayyidina Umar irin suna Aisha to shikenan ya tashi daga shi'anci ya koma rafidanci ina fatan gani to saboda shi anan wajen a shi ne magana da ake yi to kada ku manta da su nake cewa a babban malamin nan Maqdisi mai Muqtara Diyauddin al-Maqdisi ya tabbatar da hadisin nan hasani ne an gane ko shi kuma ya haddace hadisi dubu ɗari a kansa zuwa sama an fahimta ku to amma dai nan mu shaidu ne ɗan tamori nan muka zauna muka yi majalisi ba ma zancen hadisi ba tukunna ƙur'ani ko izu goma ba zo ba domin ba gashi ba san wannan jami'a za hawa ba ba san fagasha ha magasha ba ina fatan gani duk ba san wannan ba tun daga jana cewa ga hadisi aya ɗaya ta rusa hadisin baki ɗayansa da hadisan da suka sun sanar bukhari na isra'i zuwa sama yace ai subhanal ladzi asra bi abdi laylam izwa ayl mazharak min mazharak ila mazharak aqsal ladzi ba'athna hawla wusit ai wannan aya ta rusa da kan baki da ba tare da cewa wato ga ayoyi da suke ta magana an gane ko laqad ra'a min ayati rabbil kubra har Allah yake ba da labari afatu marunahu alama kuma na wasu da fara bada in huwa illa wahayun yuha allama shay'il quwa an bayyana ko kuma ya fara jamal kunne shi manzon Allah ma yantiqu anil hawa amma ce saboda karatun ba a zo nan ba a yan gane ko saboda sai zama ya zama to an yi wato to ka'idan malaman hadisi mutum da kyau jama'a sai ka fara haddace qur'ani wallahi sai ka fara haddace qur'ani dama wannan shine abu na farko dukkan sai ka binciki malaman irin su Imam Suyuti Sinawi ba ma su ba irin su Ibn Ma'in irin su Ibn Madini irin su Imam Ahmad bin Hanbal duka malaman hadisin duniya sai ya fara wannan tun wannan shine wato wato abu na farko sai ka fara shimfiɗa da ƙur'ani ka haddace shi baki ɗaya yayin da ka haddace ƙur'ani to kuma shi kenan sai kuma ba a shiga cikin hadisi to daga nan kuma za a kira ka hafiz yanzu da muka zama to ba malaman hadisan sai shi kenan sai muka ce in an haddace ƙur'ani sai wani ai hafizi ne yana ran sai ai wani hafizi ne to kai ka san dama me ake nufi a ƙasar Hausa mahaddacin ƙur'ani ne amma a ƙa'ida abin da ake nufi da hafizi mahaddacin hadisi dubu ɗari an gane ko yawwa shi sa imamul suyudi ki kawa cikin alfiyarsa cewa wa zal hadisu wasafu fahtasa bi hafizin ka zal khatibu nassa wa huwa alladhi ilayhi tasyihu yurja'u wa ta'dilu wa tajrihu ita wannan hadisi su malamai sun sifanta cewa ya ke bantu bi hafizin da wanda ake kiransa hafizin an gane ko ita kazar hadibu nassa haka hadibul bagdadi ya nassanta wanda shine jagoran malamai da suka yi rubuce rubuce akan ilmu musalil hadisi an fahimta sai ce ya ka kawo manganu wa wallazi ilayhi tashihu yurja'u wa ta'dil wa tajrihu shi ne yake ingantawa shi ke raunawa shi ke adaltawa shi ke jahantawa ayan gane ko a cikin ma ke cewa wasan rahal min ziyu an yakuna ma yakutuhu aqalla min masana shi ne zima ya ƙara wani sharadi yace ba ma ba ma mutum ya hadda hadisi dubu ɗari ba ai lallai sai ya zama abinda isani na hadisan manzon Allah abinda ya haddace a cikin kwakwalwarsa na hadisan manzon Allah wato iku sauran hadisan da suka rage yawa na fatan gani ya fi sauran hadisan da suka rage yawa a duniya ya haɗa hadisan manzon Allah fiye da rage an gani to sannan ka zama za ka iya ingantawa za ka iya raunana to so haka ka gan ana magana wannan dan tamori ya sa baki mutum da bai iya tsaki ba bai san yadda ake tsakin haila ba da sahara ina ba ta gani a kaga bai sa baki ba eh wani mai jani izo na masu magana ta kyala masu magana su ina fatan gani wannan shine kaida to hadahu Allah Allah shirye da shi ma annal hadisa tare da shi wannan hadisi hasani ne muhtajjun bihi abin kafa hujja da shi fil itiqadati wa ghayriha a cikin aqida da wurinta ورواه البخاري بخاري ما يروي سنة حديثي في التاريخ الكبير أشكن تاريخ الكبير بلفظ دوبا لمن رآني أو رأى من رآني النبي يقول دوبا إتوا أن الجنة أنا توا أقول الجنة دوبا إلى كمان أنا توا أقول تبشي أشكن الجنة سنة دوبا تو wannan dai ko aljanna ce ko bishiyar ce ko kuma a tsarki ne ake nufi to ya tabbata liman ra'ani ga wanda ya gani aura a marra'ani ko ya ga wanda ya gani kaga wato bayan sabon manzon Allah ga tabi'ai to Allah ya samu dace saboda kan ana magana sai mutum ya dinga magana da malamai wanda su malamai su ne masu magana guda ɗaya wanda duk ba su ba ana ji ko in ya shiga wannan bangaren nasu to wallahi sati ba za ba za ka gane shi sati ba za ka bari tana muku wani abu jama'a ran da muke magana kan sayyidina Anas anan ba mun danna inda yake magana cewa sayyidina Anas wai bai san manzon Allah ba sallallahu alaihi sai lokacin da aka zo yakin Khaibar ma'ana tsakanin su da kauran manzon Allah shekara hudu kun tuna shi ba ko ana nan ana nan ba sati ba ba sati biyu ba sai ka cewa ai ai ana sunnan ma annabi sam sam ma bai san shi ba baki daya to yanzu da kai ga wa yaranka wannan wannan wannan raina hankalin a kalli abin da kyau jama'a su kuma da ke duka kidamai ne a lokacin da aida ta ce a malama na magana a yan baka manta ba satin da ya wuce sati ɗaya ko ka ce da mu a sa a bai fi shekara hudu ba annabi san shi annabi ya kaura to wannan shekara hudun da kake da awar ita ce wadda ka tabbatar da ita yau kuma ka ce annabi kwata kwata ma bai ma san da shi ba kaga an samu contradiction ko an sami ta'aru bi cikin magana ya kamata a ce masu hankali sai su yi magana amma da yake na gaya muku yasihuna bi sihhatihi wa yanfiquna bi naqihi an fahimta ko in yace a ce a in yace a a ce a a lokaci ɗaya ba in ba kwanta ba ku kunna wannan inda ba ka sani biyun nan za ku ji gurin da na danna muku yace a a lokaci guda suka ce a ita a ba haka bane a a ne suka ce a a wallahi lokaci guda e lokaci guda ake abu ba wai a wata matsala ce daban-daban ba wannan ba ga an samu sati ba to wannan a lokaci guda ake wannan abu ina za ku gane cewa sababu ne su kansu baki daya Allah ka shirye mu eh Allah ka gyara amma dai mutum mumini musulmi a ce kullum ana wannan abin da shi ya kamata yau kansa yamun daidai eh Allah ka shirya to amin da Allah mun Allah wa min ha ma rawahu muslim yana daga cikin wayannan hadisi abinda muslim ya rawaito an abi burda daga abi burda ta an abi daga babansa kala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce annujumu taurari amanatul lissamai lissamai amana ne ga sama ma'ana inda akwai taurari to sama babu abin da zai same ta bisa nasin hadisin manzon Allah sai ce fa idza zahabatun nujumu atassama amatu adu an gane ko idan taurari suka tafi to abin da aka yi wa sama alkawari sai ya zo mata na rushewa idan sama'un shakkat idan sama'un fadarat sai a samu wannan abin a lokacin babu taurari amma inda akwai taurari to sau tana nan da amincin ta to faiza to sai ka cewa wa ana annabi ce ni kuma amanatul li ashabi ni amana ne ga sahabbaina faiza zahabtu idan na tafi to ata ashabi ma yau aduna abinda aka ce zai samu sahabbaina to sai zai same shi sai gashi har ma bayan kaurarsa manzon Allah har bayan kaurarsa habban har ma bayan shekara 1400 ga wannan tamuri a cikin garin Kano yana turfawa sabon zaki har abin ya kai ya tafi zuwa ga mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah kai mana magana amin manzon Allah sai cewa wa ashabi su kuma sahabbai sahabbai na amanatul li ummati su kuma amana ne ga al'umma ta jama'a ma'ana fa iza azhaba ashabi idan sahabbai na suka tafi aka ce yau sahabbai sun kare a duniya to a ta ummati ma yu aduna abin duk da aka yi wa al'umma alƙawari sai zama ya ya bayan same su ibtila'o'i suna samuwa al'umma yayin da sahabbai babu su amma ga su gani amma fa zamanin sahabbai ai hadisin farko da fara karantawa gashi ko yaki ya tafi sai ya mala'iku su zo su ce akwai sahabban manzon Allah akwai wanda kabarin annabi a cikin ku sai a ce eh to saboda shi sai a yi buki sai a samu fataki to qultu wa kafa sahabata fakhran ya yi sahabbai a alfahari an yi shahada lahum nabiyur rahmat bi annahum ala asrihi cewa annabi musu wato shaida cewa suna bin gurbinsa wa mansubi da kuma darajar nan tasa min al-amani lil ummati na daga amana ga al'umma yadda manzo Allah ce shi amana ne ga al'umma to su ma sai annabi ya wakiltar da su ya halifantar da su su ma amana ne ga sauran al'umma idan ba su sai kuma abin da ya shafi abin da za a yi wa al'umma sai same su radiyallahu anhum ajma'in Allah ya tsare su baki ɗaya aka ta'ina baki ɗayan su amin wa minha yana daga cikin wayannan hadisai dai ma rawahu al-hakim irin abin da hakim ya rawaito fil mustadrak a cikin mustadrak an uwayimu bin sa'ida radiyallahu anhu an kaba daga uwayimu dan sa'ida Allah ya tsare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah tabaaraka wa ta'ala haƙiƙa Allah ta'ala wato ikhtarani ya zabe ni wa ikhtara bi ashabi ya zabi sahabbaina saboda ni jama'a muka laban ba saboda ni Allah ya zabi sahabbai eh fada'ala minhum wuzara sai san a cikin wayannan sahabban nawa akwai wazirai kamar sayyidina Abubakar kamar sayyidina Umar sune waziran manzon Allah shi sa kullum a damansa sayyidina Abubakar a ɗaya bangaren sayyidina Umar haka suke tare da manzon Allah kuma wani abin ban mamaki ana ji ko abin ban mamaki shi sa Imam Al-Qurtubi ya kawo zamu kawo nan gaba cewa ai wanda ka je na taba mutuncin sayyidina Abubakar da Umar wato ba da wani ishe ba da manzon Allah domin yadda Allah ya tara su ya sa asalin su ya hada su guri daya ana ji ko to abun a hade shi ya zo a cikin wato cikin at-tazkira fi ahwal mauta na Imam al-Qurtubi cewa akwai wani hadisi da ya zo cewa ranar lahira wato wato duk mutumin da za a zuba wato ruwan halittarsa a cikin mahaifiyarsa a mahaifa to sai an ɗauko ƙasar ƙabarin da za a binne shi a wurin sai a cakuɗa wannan ƙasar ƙabarin da wannan ruwan halitta ta ana ji ko to sai ya zama to duk inda ina rasuwa to fa ba inda za a binne shi sai a wannan gurin da aka ɗauko wannan ƙasar shine abin da malamu suke faɗa suna cewa wa man kutibat maniyatuhu bi ardin falaysa yamutu fi ardin siwaha duk wanda aka rubuta mutuwarsa a wata ƙasa ko a wani gari to ba fa zai mutu ba wallahi sai wannan garin diddiginsa a wani guri ba zai mutu ba sai an zo wannan gurin da aka alkawari saura sai a ɗauko shi a kai shi in ku ya mutu ko a ina ne muna dai gani wani zai mutu a ƙasa a ƙasar maka ma ta ce aje a kawo shi sai an kawo saboda me kutibat maniyatu wato an rubuta ƙasar da za a binne shi an haɗa ta an tawar sa wannan gurin an fahimta ko wani kuma za a ganshi yana ta rashin lafiya a maka Allah Allah yake mutu a can abin da shi a bakiya ana ji kamar da Allah yau malamin mu akwai malamin malam malam malam na malam Musa Allah ya masa rahama ya jiya a Makka ya jiya ya jiya amma yana zuwa ina sauka nan bayan ya dawo nan kwana ɗaya biyu sai Allah ya tabbata shi ji karar ya ga baki da baki yace na so mutu a can wallahi to kuma Allah bai ba sai a nan Allah ya karbe shi saboda me Allah ya rubuta cewa ga yadda kasar take to sai malamin ke cewa to bisa wannan hadisi da wannan abin da ya faru sai mu kalli sayyidina Abubakar da Umar ashe kasar su ma Allah ya hada za guri daya shi sa gashi an binne manzon Allah aka binne sayyidina Abubakar a daidai kafa sa aka binne sayyidina Umar a daidai kafa sayyidina Abubakar saboda me kasar a hade Allah ya hada ta tun tun tun ba wai abu ne na bayan da aka zo ba to wannan yana daga cikin irin abin da zamu karanta shi nan gaba insha Allah to saboda Allah ya zama mu zara kenan wa ansaran sannan Allah ya zaɓan min masu taimako su ne mutanen Madina. An gane ko? Irin su sai na Anas bin Malik. Allah kare da gare shi. Yana cikin wayanda Allah ya zaɓa wa manzon Allah. Suka taimaka masa, suka yi taimaka masa hidima. Sai na Anas ya manzon Allah hidima shekara goma. Wa asharan Allah ya zaɓan min inji manzon Allah sirkai. Irin su sayyidina Muawiya, irin su sayyidina Usman bin Affan. Allah ya kare da gare shi. Irin su sayyidina Aliyu Allah ya kare da gare shi. Faman sabbahu wanda duk ya zage su su wa'annan da aka faɗa to fa alaihi la'anatullahi la'ana Allah ta tabbata gare shi halka kana liba ko ba shi faɗa ba hadisin manzon Allah yake fasarawa wanda duk ya wannan aikin inanne ne Allah ya tsine masa wal mala'ikatu mala'iku sun tsine masa wan nasu ajma'in mutane duka sun tsine masa kuma warkuti ba nan na karanta kafin Ali bai karatu cewar in yi sallah ma ba za ta karɓu ba shi kadai in yi sallah ba ta karɓu ba dai wani ya bishe ni la yuqbalu minhu yawmal qiyamati sarfun wala adl sallar farilla Allah ba zai karɓa ran alkiyama ta sa wala adlun ko nafila wanda ga zai je bi sallah zai ta bin sallah a dai mu mun riga mun faɗa in yayi eddun gura kawai shi ba abin da zai karɓa a sallar sa kuma ma sun ma tabbatar da yaushe ma ke yin sallar sa ƙwarai kuwa yaran su suke tabbatar ka abubuwa ne ga sunan dai sai a hankali shi sa ya bar ayi bar ayi kwandemin din musuluncin baki daya eh banda mahauka kai da ka taso kace bari ka zo kai rigima da dariƙar tijaniya kaga kai ta haukan ka dariƙar tijaniya nan nan daram kuma zaka ce a bari ka zo kuma uwa uban ma baki dai musuluncin barin daram masa hauka la ka soke to wannan hadisin hakim ne rawaito shi sun makala sai ce hada hadisin sahihul isnadi wannan hadisin isnadin sai ingantacce ne walam yukharrijahu bukhari da muslim ba su tada shi ba wa wafaqahu az-zahabi zahabi ma ya dace da wato hakim akan cewa wannan hadisin ingantacce ne saboda ka tabbat tir liman sanna li talamizihi sabba wa la'ana muawiya ibn abi sufyan tir da mutumin da ya sunnantawa ɗalibansa zagi da la'anta sayyidina muawiya dan abi sufyan wa abihi da mahaifinsa abu sufyan din wa ummihi da mahaifiyarsa hindu wa sa'ir sahaba da sauran sahabban manzon Allah Allah kamar magani wannan dama kamar yadda aka sani a wancan lokacin sai na ma'auyan ya dirawa da shi da haularsa ko da kuma yanzu gashi an zo an an haɗe gaba ɗaya haka muna fatan Allah ya mana magani kuma wani abun ban mamaki wannan abin da halifa ya na tsinuwa da mutum mai hankali ne ana jigo wallahi dawowa zai ya zo ya ce to duk abubuwan da yake yi fa a baya na fulani lokacin tuba yayi ki je runguma halifa ya tuba a gaban halifa domin yau halifa ai a kan kujeran mahaifansa yake malam nasar kabar yau lokacin da halifa yake tsine masa to kamar malam nasar kabar ne yake tsine masa domin a kan kujerar halifa yake halifa ne shi na malam nasar kabar abin duk da ya aiwatar da yawun malam nasar kabar yake aiwatar saboda wannan shine abin da ya kamata da mai hankali ne to amma haka da yake shi ba da tsatsai bane sai ƙara bazama kuma cikin dawa aka je aka tayi kuma har ila yau to Allah ka mana magani Allah ka mana mufta kan wannan al'amari a kuma shugaba sallallahu alaihi wasallam a waminha yana daga cikin hadisai ma rawahu tirmizi bi sanadin hasan akwai wani bawan Allah nan wato nan wa yake da suna suran dinki dan gidan man da yiro ko wanda nake tana mun sunansa ya sunansa nura ko nura eh wato wani abun ban mamaki kan sarran nake ga ba ko su yan uwa daga Zaria wanda ubansu ya tara su su yaransa ne yaran shi wannan dan tamori ne saboda haka shi kuma babansa cikakken dan tijaniya ne kuma ma muqaddami a tijaniya saboda haka suka dinga yin wannan shegantafu kala kala su wannan su wannan sai ya tara su su ko za ku bari ba eh su to ni dai ba ni ne ubanku ba to na tsine wa duk wanda ya shiga shi'a a cikin ku ya faɗa ƙarana aka yi rikodin yanzu rikodin yana nan yawwa sau da suka suna ta wasa abin mamaki irin yadda wannan halifa ya tsina mai na ta wannan shigantaka ba bai ma kula da wani abin da aka yi ba shi kuma su ma abin da suka dinga yi a gaban ubanna suke yana gaya musu to ba ni ba ko tun anan mun rabu kafin mu je lahira wallahi azim amma ko a cikin su dariya ma suke yi dariya suke kai ka san man ubi a alaƙar bikin wa kake da shi manzon Allah ya faɗa cikin hadisi rana annabi ne ya hawa kan mumbari yana hawa kan mumbari sai aka ce amin amin amin guda uku a ɗaya daga cikin guda uku nan annabi ce wanda ya hada da iyayensa guda biyu ko ɗaya daga cikin su amma bai aikin da zai shiga aljanna saboda ta bangaren sa ba to Allah ka nesanta shi ka sa shi a wuta ka nesanta shi cikin wuta yadda ko ce to aka zo nema ba za a same shi annabi ya ce amin kuma me zaton ka a mala'ika ne wanda ina da cikin la ya asuna Allah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yumarun yayi addu'a shi kuma shugaban halitta annabi Muhammad shine yake amin kuma addai wal mu'minu sharika ne da mai addu'a da mai cewa amin sharika ai ko malami ka baka samu abuzu yana zaune bayan kira sallah kace malami mun addu'a kana da dan Allah zai muku addu'a to wannan fa mala'ika ne addu'ar annabi Muhammad yace amin kai magana ka gari kace Allah kullun yana faɗa cikin Qur'ani wa abdullahi wala tushriku bihi shay'an sai ce ne wa bil walidayni ihsana an ashkur li wa li walidayka ila al masir duk inda zaka ji Allah yana faɗan shirka yana kore mutane ka kuyi kaza ku bauta Allah sai ka ji ya hada shi da bin iyaye hadisi ya zo cikin bukhari cewa wato inna min akbar al kaba'ir al ishraku billahi wa uquqil walidayni amma yau kawai mutum ya zama ya mai da iyayen kowa ya zama ba mutanen arziki ba kai banka shine dai to shi wannan wannan nura ai shi ke masa limanci a can can ashabu da kafin da suke fada to ana nan ana nan sai maukibi yazo za ta da maukibi yazo shi kuma mahaifinsa yana eh yana yana tare da halifa mabiyin malam nasar kabar ne kuma yana nan akan ahadi kadimi tare da halifa saboda haka yace to kai fito za mu tafi maukibi shi kuma ya san da hali da baka ciki sai dai samu ɗan tamori babansa ya ce masa lallai ya ji ita ta za ka bi shi bayan wannan matsala ce ta ƙida kaska yadda ka bi shi ya dawo ya ce to ai ba uban ya takura ya ce lallai fata ya fito to a hakan sai shi wannan ɗan tamori sai mutu yana magana ba fa lamu yadda a dinga wa iyaye da iyaye irin da ya ɗagutu ba ba zai yi a mai da iyaye gumaka abin duk da suka ce haka ba a yi shi ai dan mu gane tsinan tuka jama'a mu gane da kyau ashe wayannan mutanen da suke gaban sa duka sun fandare iyayen shi yanzu da Allah ya sa yana da dan hankali ya tsaya ya tsayi ya gano bai da bai da sama da ubansa ana jigo yau ga shi ne rabo baran bara ba shi ba shi ba ki da sun sallama na sun rabu da shi ha sun rabu da shi aha o da shi aka ce na ki mako eh to ake malam malam almahdi ya kada makana da masan mai abubuwa da yawa to to kaga da shi aka zai raki amma gashi Allah ya raba su kaga Allah ai ta haka ta haka wallahi duk sai yazo yaga ba ma wayan da suke tare da shi sai wayannan wayannan wanda ba arabu ba bokon ba karatun addini ba komai yawwa wanda za su dinga in yayi ihu su ihu amma yanzu kaga ai shi anasi ya bugo ya bu nassin Allah ya bu nassin manzon Allah ya auna bai da sama da mahaifinsa amma shi ko da ke ganin ka wulakanta mahaifinka ka zo kai masa biyayya wanda ya gabai wannan wannan ya rage ina sa Allah ka kiyaye mu to a marawato daga cikin hadisin hadisin sun muziyar wato bi sanadin hasani da isnadi kyakkyawa wa ahmad bin hanbal fi musnadi amma da ma ya rawato a cikin littafin sa wa fi fadail sahaba wa ibn abi asim a cikin sunna wa ibn hibban a cikin cikin littafin sa sai ibn hibban wal asfahani a cikin hilatul awliya da kuma baihaqi a cikin al-itiqad da bagawi a cikin sharhu sunna imam al-bagawi hafizi ne a cikin malaman hadisi ana ji ko wa hasana isnadahu hunaka a cikin littafin nasa sharhu sunna sai ce hadha hadisun hasanun ina fata gani wa azahu ila tirmidhi ya kuma jingina wannan ingantacce kyautatawa hadisin zuwa ga tirmidhi bukhari ma ya rawaito a cikin tarihinsa wa awradahu sultanul awliya sarkin waliyai ya kawo shi a cikin littafinsa mai suna a sha abdulkadir jilani mutajjan bi yana mai kafa hujja da wannan littafi wannan hadisi a littafin sa al-gunya wal lafzu li tirmidhi amma lafazin na tirmidhi ne me yake cewa an ibn mugaffal daga ibn abdullahi dan mugaffal qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah Allah fi ashabi wannan hadisin yayi ta zama a kan gaba yana ta wulaƙantawa ai ba haka bane hadda kofar hadda kofar takaddu ai ku je ku yada a ce ba haka bane kaza kaza to amma kar a manta fa ai nayi masa raddi na faɗi karerayen da yayi a raddin da yake faɗa a cikin inda ba kasa wanda har zuwa yau ba a taba wannan magana ba karerayen da ko yanzu ya zuwa an fahimta ko to bar ku ji za mu zo za mu magana akan hadisi fa wannan wannan mukaddima muke yi amma magana ta tona kan hadisin tana gaba a cikin wato bibiyar tatabbu'i kalimatul muntasib an gane akwai littafi da akwai fasali wanda shine sirrin littafin an gane to a cikin sa zamu bibiyar wannan za mu kawo maganar isnadi da sauransu amin to abin da ke cewa shine ku ji tsoron Allah a cikin sahabbai sahabbai na Allah Allah fi azani ku ji tsoron Allah a cikin sahabbai na la tattakhizuhum garaban ba'di kakku rike su karan bara bayana ma'ana kowace wato wato wato bola dauka zuba akan sahabban manzon Allah faman ahabbahum fa bihi ahabbahum manzon Allah yake cewa wanda ya so su to yana son ne dan yana so na wa man abgabahum wanda kuma yake su fa bi bughdhi abgabahum ya yi su dan yana kina yan ba manta ba cikin inda ba kasa na ce zan kawo guri 73 na malaman da suka kawo wannan hadisi to mun kashi a cikin rakau yana nan zamu zo gurin zamu ji malamai guda 73 da kuma gurara ina fatan gani wa man azahu wanda ya cutar da sahabbai faqad azani annabi ya cutar da ni wa man azani wanda kuma ya cutar da ni faqad azalla ya saba wa Allah wa man azalla wanda ya saba wa Allah fa yushiku an yakudu ya kusanta Allah ya kama shi ثم قال الترمذي أكبه هذا حديث حسن غريب ترمذي يقول باين هكا حديث مثل حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه فمسن شو سيدك وانا فسكا راجع إذا كان ينمو وانا اللفظي كان ينمو تبع دار الكتب الدينية الطبعة الأولى سنة 1428 shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da takwas na ba da aka yi kutubin ilmiya a cikin zaga wannan lafazin da faɗa yanzu an gani ƙalar subci imamu subki ya faɗa subki hafizi ne mai haddan hadisi dubu ɗari ne zuwa sama ina fatan gani dan mu gane waye ya isa mai magana cewa ya inganta bai inganta ba mun dai magana ko yawa ya faɗa cikin fatawa yake cewa wa qadarawahu wannan hadisi ai yaqubu dan ibrahim ya rawaito shi bin sa'ad dan sa'adu wato bin sa'ad muhammad bin sa'ad al-awfi kama rawahu muhammad bin yahya zuhri kamar yadda wannan bawan Allah ya rawaito wa abdurrahman ibn ziyad abdurrahman ibn ziyad ma ya rawaito shi zakarahu ibn hibban fi sikat ibn hibban ya ka hadisin a cikin safansa a sikat wa abidata zaka ci wancan dan tamar yana cewa wa ubaidata eh dan bangaura kenan yau mutumin da har yanzu in ka ya dauko wani suna malam sai ka shan mamaki eh ga sunan sunaye za mu zo ina babun da na kawo sunayen da yake bada ko ina ya bada sai ya kwaba kwabar kai daga ji ka san safi ko shi ba ce karatu kaka kadin daga wajen safi me safi shi wanda ce jiya jiya nan da buɗe littafi kaza na ga abu kaza bai da malami ma'ana kawai shi ya buɗe ya gano to zai dora ka a cikin tashin hankali zai gaya ma ya ce ai hadisi ya zo alhabbatu sauda'u ya ce maka alhayyatu sauda'u shi ba'un min kulli dai irin sa ya bace ya gabata kuma ya ko ba gane ba tunda dai jiya ya karanto zai karanta ma wata haka ita ka je ka da ka samu tijiya baka kama magani ce ka je ka mutu kuma ba ka da wani abin nan ka kasa kanka ba ko ba haka bane ba to wa'adi ta bi fatihil aini da yi wa an bakin nan fataha bin abira ila dan abira ila wasaqahu ibn ma'in ibn ma'in ya tauri yayi tafsirin sa wa zakaru ibn hibban fi sikat ibn hibban ya kawo shi a cikin afsikat farwatul hadisi wannan magana da nake faɗa magana waye subki al-hafiz ita farwatul hadisi wanda suka rawaito wannan hadisi al-mazkur wa ambato kulluhum siqatun dukan su amdatu ne fa ya sun laifi ya zubi saboda haka ya cancanta a kafa hujja da shi wannan abu ne wanda yake tabbatacce to qultu wa hadha hadith wannan hadisi mimma na aznaza an fi al-muntasib ya daga cikin abin da danta mori yake be ya inkarin sa wa qala bi wadhihi yace ai hadisin ƙarya ne ma anna al-amra laysa kadhalika ta zama ba haka bane ba na'am eh innal hadisa shi wannan hadisi mukhtalafun fihi an yi sabani cikin sa baina arbabi sha'an amma fa tsakanin ma'abuta harkar an gane ko ba da fili ba shige gi a su ma'abuta harkar sun yi sabani ma baina muhassirin akwai wanda ya inda ikyauta da hadisi kun san hadisi sayi da sayi da sayi da hasani ana kafa hujjar su an gane ko a bangaren aqida bangaren masaloli wanda suke masu zafi haka wa mudha'ifun akwai wanda kuma yace hadisin nan mai rauni ne wa sataqifu ala al-huffaz allazina hasanuhu min al-a'immah sanu za ka tsaya insha Allah amsa hafizai da suka hassana wannan hadisi fi babi tatabbu'i kalimatul khasmi a cikin babin bibiyar nan sukan saka an gane ko yawa insha Allah idan Allah ya so wa ala fardu ati to ma amma sa hadisin nan mai rauni ne wato wannan ayi ne da zike dan ko to amma sa mai rauni ne fa ma'rufun ai abu ne sananne annal hadisa da'ifa kuma dan Allah barku jama'a wai ma hadisin nan ma sama gaba ɗaya bai zo ba yanzu ma'anarsa hankali bai dare ta ba kar ku zagi sahabbai kar ku rike karan bara baya ba wanda yake sahabbai yana so sai dan yana so na wani abu ne a fili ko da ba hadisi karara wani abu a fili shi sai ina annabi ke cewa ihfaz wudda abika wala taqdahu fa yudfi Allahu nuraka kai na Allah muke faɗa wannan magana ka kiyaye masoyan mahaifinka kar ka yanke musu zumunta sai Allah ya buce hakanka to wannan kuma annabi Muhammad ba abokan annabi Muhammad an gane ko to har sai an baka labarin cewa ka so su har sai an baka labarin kaka kaka mai da su karan bara har sai an baka labarin kaka zage su Allah ka shirya so so haka a wato hadisi da'ifi ma'amulin bihi inda ahlus sunnah al-haqiqa al-haqa wato abun aiki da shi a wajen malaman ahlus sunna na gaskiya an gane ko ba yan jabu ba wato a wajen malamai ahlus sunna ai ana amfani da hadisi da'ifi fi targhibi wa tarhibi a cikin kwadaitawa da tsoratarwa da kuma falala wala shakka anna hadha al-hadisi yadkhulu fi misl hadha ba shakka wannan hadisi yana shiga cikin misalin wannan an gane ko to ina ba ina ina dalilin mu ko kam ya zama to mun faɗi magana sakaka qala an-nawawi fil 40 an-nawawiyya imam an-nawawi ya faɗa cikin abun hadisan yake cewa wa qad ittafaqa al-ulama jama'a kuna ji ba malamai duk sun faɗu ala jawazil amal bil hadith ad-da'if fi fada'il al-amal malamai duka sun haɗu akan cewa hadisi da'ifi a yi amfani da shi a cikin ayyuka na falala kaga yanzu akwai wani hadisi da na falala da ya wuce wannan to tambihun fadakarwa to wannan akwai kalubale kwarai da gaske kamar yadda muka faɗa yanzu an gane ko a cewar a hadisi da'ifi ba za a yi amfani da shi ba wanda kun san mun sha faɗa irin su albani mun sha yi musu raji an gane ko da kuma wanda suka bi wannan matafarkin nasu domin a ce hadisi ba ifi ba za a yi amfani da shi ba wannan ba tafarkin a magabatanmu ba ne an gane ko yawwa to tambihun farkarwa yadda yi hadal muntasibu wannan dan tamori yana da'awar annal hadisa cewa hadisi idza kana da'ifan in ya zama to mai rauni ne fala yultafatu ilayhi ba za ma a waiwaye shi ba wa huwa qaulul wahabiyatu min qabl wannan zancen wahabiya ne tun gabaninsa khususan shehu zamanihim al-albani musamman ma shehin zamanin su wato nasir bin albani wa huwa shuzuzun wannan kuma ratse ne an fahimta ko ratse ne kama bayyana zalika fi awasul usul muhammadiyya kamar da mun yi bayanin wannan a cikin awasul usul muhammadiyya fa kaifa ya za a ce wai hadisi da'ifi ba za a yi amfani da shi ba wa qad amila sahabatu bi ahadisa bayan ku sahabbai sun yi amfani da hadisai ma'a ba'afi isnadaha indana tare cewa mu a gurin mu idan mun bi wannan isnadan sai mu same su isnadan su yayi rauni kun gane magana sai jama'a yawwa mu hadisin ya zo a wajen mu akwai isnadan akwai rauni amma fa ya tabbata sabon wannan Allah kuma sun yi amfani da shi to yanzu kan sai a a hadisin suna hadisin nan isnadan bai inganta ba ba za mu amfani da shi ba to bari ku ji faminha daga cikin wannan marawahu tirmizi abinda tirmizi ya rawaito a cikin sunan nasa hadisi na 1182 yake cewa haddathana muhammad ibn yahya al-nisaburi qala haddathana abu asim ali ibn jurayj qala haddathani muzahir bin aslam wannan shine illa hadisi yace muzahir dan aslam ya mutadni qala haddathana al-qasim yace qasim dan muhammad ya mutadni an aisha daga nan aisha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dalaqul amati ta dalikata ne sakin baiwa saki biyu ne na da in zai saki ba uku bane ba yawa uku ne shine dalaki bacci ba kama idan kai saki mace daya ka sake daya ka sake daya to shikenan ta zama ba'ina mu a wajen mu ahlus sunna gaba ɗayan jamhurin malaman fiqh an gane ko da malaman al'umma dukansu baki daya idan mutum ya saki mace shin ya haɗa kalma guda uku wance na suke ki ɗaya wance na suke ki biyu wance na suke ki uku ta suku baki ɗaya ba za ta sake aurensa ba ta tanki a baujan gairo ko ku a'a shaye wance eh ai da ma ban saki ban taɓa saki gaba ba to na suke ki saki uku to yanzu uku ne ta tanki a baujan gairo ina fatan gane sawa'un ka raba sawa'un ka haɗa ba wurmantan raba-raba da sauransu wannan a bisa wannan duka kunzumin malaman musulunci tun daga zamanin da sayyidina ali ya tara kabinet na sahabban manzon Allah an gane ko duka sahabban manzon Allah wannan abin ya zama to wato ya zama tabbatacce domin a da can baya akwai maganganu da da malamai suke wanda wannan ba shine mahallin su ba an gane ko zance ne dogo eh wanda yau bisa irin wannan abin da ake zuwa a cicciuda wasu zan ce ai mazhaba ce daban mazhaba ce daban to bari mu ga muku wani abu akan magana sakin nan ko mazhabar maliku da shafi'i da abu hanifa da ahmad dan hanbali da zahiriya an gane ko duka sun haɗu idan mutum ya saki matarsa saki uku sawa'un rabawa'i sawa'un haɗawa'i to wallahi ba za ta dawo wurin sawa ta tanka ba zan gairu dan kan ma wani ya saka ai zahiriya ba ko zahiriya ba da wannan kaga dai su ne shugabannin da an yi magana a ce ai zariya sun saba to su kansu sun haɗe a nan wajen saraka babban kuskure ne a ce al'umma sun haɗa kan abu kuma sana ba ce za a kawo kuma ba ku san wani abu daɗe ba ba shakka akwai hadisai da suka zo hadisin abdullahi bin abbas cikin sahih bukhari sahih muslim wanda ya kama magana cewa zamanin manzon Allah da zamanin sayyidina Abubakar da shekara biyu na halifin sayyidina Umar to amma wannan malamai sun yi maganganu da yawa akai shin zai yi sayyidina Umaru ya zo irusa hadisin manzon Allah zai yi haka ba zai yi ba abin duk da kaga an ce yau an kawo nasu an fahimta kuma dama ba wanda ya kira wannan abin nasu ne an gane ko wannan taron da sahabbai suka yi to ya dullu ala nasikhin yana shirye wani akwai nasikhin ba wai rashin ba wai ya an fito da nasirin karraba ne shi sa ibn hazm yayi wata magana a cikin muhalla nasa a ƙarshen wannan matsala wanda maganar wato in ba dan in ka kalli wasu hukunce hukunce a cikin addini ba kuma za ta taba su wato hukuncin ya dace da irin abin da ibn hazm ya wada amsa da akai an gane ko ibn hazm lokacin da aka zo akwai hadisi da ya zo a cikin muwadda ta imam malik ko da ke hadisin abu dawud ya farkita wa an gane wanda manzala wani mutum da ya ce ya yi baccin matarsa da aka ce an yi sakin bacci din nan to shi kenan sai aka tsaye kaga tun da an ce an yi bacci a zamanin manzan Allah sallama sai annabi kira shi sai ce kai ka saki mata kai ce eh bacci da ka yanke sakin ta ce eh sai annabi sai rafi ha ya kame da ita an gane sai ce ya rasulullahi ai nayi bacci sai ce na sani ka je kame da ita to wannan hadisi shi ibn hazm ya ce wannan hadisin bai inganta ba saboda akwai wani da wani ya kawo manganan illolin isnadin hadisin ya tabbatar da hadisi bai inganta ba yace abin da ya inganta shine kiran sa manzon Allah ne sai ce wani ka saki matarka eh saki ne kuke nufi sai ce ɗaya nake nufi ya rasulullahi sai ce allahi ma arata illa wahidatan zaka ga ya mun tsakaninka da Allah ba abin da kake nufi sai ɗaya yace wallahi ya rasulullahi ma aratu illa wahidatan sai ibn hazmin da sauran malamai su ai kaga da a ce saki uku saki daya saki uku a zamanin manzon Allah kalma daya saki daya ne to ai lama kana li tahlifihi ma'ana da nan annabi da ya rantsar da shi da ba ma'anar rantsarwa an fahimta ko shi zaka ga annabi ya rantsar da shi tunda ko ya rantsar da shi ashe ya tabbata ashe ba saki uku ne wato a cikin kalma daya shine za a da shi da dai ba an fahimta ko shi sa sai ibn hazmin sai yake cewa in kuma an ce mana ga wani hadisi a cikin musulun hadisin abdullahi bin abbasin allah ya shi yace eh gaskiya ne zamu ce wannan hadisin ya inganta ba wata magana in ji manhajin wannan amsar ibn azan nake ba to amma sai mu ce da aka ce saki a zamanin manzon allah uku ana mai da shi daya a zamanin sayyidina abubakar haka a shekara biyu na sayyidina umar haka yace to sai mu tambaya shin da aka ce a zamanin manzon allah saki uku ana mai da shi daya shin wannan abin ya tabbata an rawaito daga bakin manzan Allah haka? In ji Ibn Hazmi. Ice ba a rawaito annabi ya faɗa haka ba. An gane ko? Suka haka mu kuma cewa a zamanin sahabbai zamanin wani zamanin wannan ba fi shi yake da akari ba. Mu muna abin da Allah ya ce da abin da manzan Allah ya ce. In ji Ibn Hazmi. To kaga amsar dai ta ba su amsa musamman a irin lafazin su amma kuma za mu ga irin wannan akwai wasu hukunce-hukunce da yawa a cikin addini wanda an ce haka sai zama su a rushe su baki daya so da amma dai wannan shine amsar da Ibn Hazm ya faɗa a cikin littafin Al-Muhalla so da dai mu gane jama'a saki uku a cikin kalma daya ko an hada ko an raba saki ya tabbata zaman ka lafiya ka hakura da wannan mata ka je ka nemi wata matar yawa kuma wannan shine babban abin da Allah ya yi hani akan sa la tadri la alla Allah yuhdisu ma da balika amra an gane ko shi sa mutum ya bi abin a hankali shi a ta hadisi sai na Umar me yace yace mutane suna gaggawa a fi amrin ja'ala Allahu lahum al'anata fihi a cikin wasu al'amara da Allah ya sa musu wato ai ai sako sako ai a hankali a hankali cikin sa to sai zaka zamu zamu imza'i kansa kuma abun mamaki da ma sabon manzon Allah a zamanin sayyidina Umar dinnan sabon manzon Allah mutawafiruna fa da yawa kafin manta a wannan lokacin da sayyidina Umar ya wannan abun shekara hudu da kauran manzon Allah sabon manzon Allah tilino ne a duniya aka yi wannan abun da su shekara hudu da kauran manzon Allah domin bayan manzon Allah sayyidina Umar shekara biyu sai aka ce kuma shekara biyun sai da zan ubaru haga an hada ba hudu kenan ba to sai na wuri wannan abun bayna yadayil muhajirin wal ansar duk kuma aka hada kan wannan abun ba ita ba kenan ba wanda ya zo ya keta wannan ijma'in ya sunansa ya keta ijma'in malam musulunci saboda da aka zo aka yi wannan abin baki daya to magana ta wuce baki sai magana ta kaki ibnu ibnu abdul bar a cikin al-istizkar da ya kawo wannan magana yayi magana doguwa sai ce dukkan su baki daya ana ji ko sahabban manzon Allah duka sun tsora hannu sun yi mubaya kan wannan hukuncin da aka tabbatar cikin sahabbai an fahimta ba a samu wanda ya saba ba a sahabban manzon Allah shi sa ko da ake ta kawo hadisin Abdullahi bin Abbas na Muslim shi Imam Malik da yake jagora ne da yazo a muwadda sai kawo fatawa ta Abdullahi bin Abbas da ta rushe wancan bayanin a cikin Muslim a cikin muwadda ta Imam Malik abin da ya kawo zamu karanta zamu zo shi akan cikin babin nika ina zuwa sai ce an tambayi ka isnadin sa zuwa ga Abdullahi bin Abbas an tambaye shi aka ce ga wani mutum ya saki matar saki da shi ake tambaya Abdullahi bin Abbas sai Abdullahi bin Abbas ya ce to shikenan uku ta zama ta sa shi ya zama ta zama ba'ina saboda ukun cikin wannan darin 97 kuma to wannan ittakhasta biha ayatul lahi khuzu'an zaka da Allah kai masa bayanin wulakanta ayoyin Allah da kai a ciki kaga anan sai Imam Malik sai ya buge wancan manganin ko da Abdullahi bin Abbas ya rawaito na hadisi to ai ga fatawarsa ta saba da abinda ya rawaita ina fatan gane saboda Imam Malik Allah ya kare daga shi sai ka wannan dan ya doje bakin wannan maganganu da ake yi na wancan ruwaya saboda saki uku a cikin kalma daya saki uku ne babu wata magana babu wani sabani kada ma mutum ya kawo wani rikici da sauransu Allah ya sa mu dace to to shi so daga sukin da mun ji guda uku ne ko to sai kuma sukin bawa shi bawa shi kuma ba sai aka ce shi bawa saki biyu zai da ya saki mata daya ya ƙara na biyu an gane ko to ta zama ba'ina a gare shi bai nuna kubura har ta tanki ha bautan gaira an gane to bara mu ji to wannan hadisi annabi kita talaqul amat taliqa zani wa iddatuha haida zani iddata ma haila biyu za ta sabanin kaga Musa su koyi ne ko qala Muhammad ibn Yahya Muhammad dan Yahya ce wa hadathana Abu Asim qala hadathana Muzahir bi hadha Muzahir da ya karbuto ko wa fil babi an Abdullah ibn Umar summa qala hadithu Aisha ta hadithun garibun galibi idan idan Tirmidhi ce hadithun garibun ba garaba ce ta malaman hadisi akan sa ba hadisi ne ma'ana hadisi ne mai rauni an bayyana sai ce la na arifu marfu'an illa min hadisi muzahir bin aslam dama na ga muku muzahir shine matsala ko to yace ba mu san shi wasu ta hanyar muzahiru wa muzahiru la na arifu lahu fil ilmi ghayr hadha hadisi a ilimi ma gaba ɗaya ba mu san okay da abin da kike son ce magana saki uku nan wato ibn abdul ibn abdul bar a cikin al-istizkar bayan ya kama garin nan sai ce gaba ɗayan sabai duka ba wanda ya saba kan wannan hukuncin cewa saki uku a haɗa ko a rabe saki mata tasa an gane sai ce a tabi'ai ma duka ba wanda ya saba sai mutum biyu akwai wani ana kiransa hajjaju bin arɗata da sulaimanu da da da da muhammad da da da ya sunan malamin nan sahibul magazi ya sunan ibn ishaq ko ibn ishaq an gane ko ita to wayannan guda biyu sai ce wakilahu ma laysa bi faqihin wayannan biyun ba faqihai bane to ana magana da faqihai ai so yake magana an gane ko hajjaj ibn al-asad ma ba ifi ne shi ko ibn ishaq da ma bangaren sira yake kawai kuma in ya zo ma bangaren sira zan yi magana ma cikin littafin nan akan magana isnadin ya zo akan sa ina fatan gane magana saraka su ne suka saba yanzu nan wannan ai ai kamar magana da ake yi a ce duk malaman Kano sun wato amma dan Tabora yake bai yadda ba da Allah ai izina Allah san ban mani to irin wannan ne Allah ya samu dace eh ko da yake ba misalin sa bane ba dan shi wannan ya riga ya rabbaya ba addinin musulunci ina fatan gane Allah ya samu dace to sai ce shi muzahiru ba ya da wani abu na ilimi in ban da wannan hadisin bai rawaito komai ba sai wannan an gane wal amalu aha ala hadha inda ahli ilmi min ashabin nabiyyi da Allah mukallama jama'a ite aiki ya gudana a cikin wannan al'umma wato a wajen malaman ilimi min ashabin nabiyyi tun zamanin sabon manzon Allah suke cewa talaqul amati tadlika tani talaqul abdi tadlika tani an gane ko yawa sannan iddatuha haibata ne yanzu jama'a mu hadisin a wajen mu yanzu ingantacce ne bai inganta ba ko ba ka ba amma sahabbai ga sun yi aiki da shi shi ke rasa mutum mu wala ake da shi ba to in ka tafi duk mazhabobi suna aiki da shi mu a wata mutum wani ku idan baiwa kake aure an gane ko ka sake ta to shi ke da ta yi da ta yi da ta yi jini biyu to shi ke nan ta sake abin zangaro ma'ana in ka sake ta da saki saki biyu to shi ke nan ta sake abin zangaro an gane idan ka sake ta saki daya to idan ka bari ta gama idda biyu to ta zama ba ina gare ka yau ta zama wa'ina amma bai nuna sugura tunda bai nuna sugura ce sai a sake daurin aure in kana bukata ka shiga cikin manema ko ba ka ne ba Allah ya samu dace ku ne kuke gane wannan abun ba shi yanzu an tamari ba zai gane wannan ba domin bai san wani bai nuna sugura da kubura ba kwarai da gaske bai san wannan ba Allah ya samu dace yo ka san wannan alaji ka a cikin fiqh ba akan sallah muka bada tambaya ba an ba mu amsa ai da ya kamata a bada amsa tambayoyi irin wannan ga tambayoyin sallah wanda kira ma wani malami yake magana to yace amsa nawa ya baka yace babu ita koyo ko dai ba zai bayar ba kuma kuma amma ku ku auna wani abu kafin ai zaman ba sati biyu yana ta da'awar cewa an yi sadda cewa jikan ashe yake kowa a ba jikan ashe bane dan malam ashe ne amma kuma ya gagare ka wani da gaske zuwa yau kuma har tashin alƙiyama ba za a iya bada wannan amsa ba na gaya muku a yadda na gaya muku a cikin littafin nan ai dama za mu karanta nan gaba cewa wasa na atihim bi junudin min ad-dala'il allati la qibala lahu biha an fahimta ko za mu zo musu da dalilan da ba ba su da yadda za su iya ba yadda za su iya to kuma gashi ya tabbata kuma haka to mutum ya sallama kawai ya mika wuya ka tsana kana wani tambele na shari'a Allah ka mana magani to so da ke wannan hadisi dai bai inganta ba an gane ko amma ga aikin sahabban manzon Allah yana kansa wa huwa qawlu sufyan ath-thawri wannan fa imam sufyan sauri ne wa shafi'i wa ahmad wa ishaq cewa idan mace an sake ta saki biyu ta zama ta sa saba'ina sannan kuma an tafi akan haka to qult kaifa nunazzihu anfusana ya za mu zama mun tsarkake kawunan mu wa natabarra'u min hadisin qad amila bihi sahabatu mu ce ba ruba hadisin ba ba ba ruwa da hadisin da sahabbai ma sun yi amfani da shi fi khairi qarnin min qurun dunya kulliha a cikin fiyayyen tsara daga cikin tsarawan duniya gaba daya inna hadhihi la qismatun dhiba wannan rabo ne wanda ba na adalci ba wa qarqala shehu abdullahi ibn fudi rahimahullahu eh shehu abdullahi dan fodiyo Allah ya tsare shi ya fada a cikin misbahur rawi yake cewa aw ma da'ifun wa alayhi al-amadu wa fil wa fil wasaya ma bihi muslim yace ai wato aw ma da'ifun ko kuma a samu hadisi gashi da'ifi ne amma kuma wa alayhi al-amadu aiki yana kansa sai ce wa fil wasaya a cikin hadisin musaya ma bihi muslim ana buga misalin shi shi ta qada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bidayni qabla alwasiya an gane ko wanda shi ma mun kashi tarwaya ma sai da alko fa fa kad yakunu alhadith da'ifan wa yakunu al'amalu alayhi aka samu hadisi zaman ce mai rauni amma aiki yana kansa kama fi hadisi qada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bidayni qabla alwasiya ko ba haka ba sai ta ai wannan hadisin ya saba da qur'ani ko wani abu kamar haka wa hadisin da'ifan bi ittifaqi muhaddisina wa illatu abu ishaq as-sabi wal haris al-awad walakin kala tirmizi yake wala amalu alayhi inda ammatu ahli ilmi aiki yana kansa wajen dukan malaman ilmi na hadisi wa hadha alladhi ja'ala al-bukhari wannan ne sanya bukhari yuz yazkuru yana ambatansa mu'allaqan ya ba bukhari kawai ne nace hadisi na zaiga ba a ce to ai gashi a bukhari ai da bukhari ne kashi ba isnad ya kama sa an gane ko mu'allaq ya kashi kuma da ya kashi sai kawo shi bi sigatu tamrini kasan kasan ibnu ibnu hadar ya kawo cikin taglib ta'liq cewa ta'liq ta'liq cewa idan kaga misali imam bukhari ya kawo hadisi mu'allaki an fahimta ko in yayi jazam to wannan hadisin yana ingantaccen hadisi an fahimta amma idan bai jazam ba misali ce wai ruwa ko wai yuka ko wai qalu ko kaza to wannan magana a bincika a gani mafi yawan su ba su inganta ba to wannan yana cikin inganta ba yawa ya kawo cikin sayyin sabi qaulihi wa yuzkaru da magana nan ma ite ana ambato anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qababi daini qabla al-wasiyya annabi ya yi hukunci da da bashi kafin kafin wasiya to ga masu cewa ba za a amfani da hadisi zaifi ba ga wata tufa wa fi tarihi ibn ma'in ya ba cikin tafin ibn ma'in riwayat ibn mahras qala yace sami'tu ali ibn al-madini naji ali dan madini ya kuli yana cewa haddathana abdullahi ibn hafs an gane ko sukhayd an zainab binti abi bakarin qala qala abubakarata abubakar yake cewa la tahtajimu yawm as-sulasai kada ku yi ƙaho ranar talata an bayanta hadisi ne bai ke kawo shi in ji abubakar la tu hayyu jidda wa fiye musulmani kada ku bo ku sa jini ya yi bori a ranar da yake ranar sarautarsa ranar sarautar jini ce a wannan ranar na'am sai ce samitu ali ibn madini ya ƙulu sai ce naji ali dan madini yana cewa laysa yanbaghi li ahadin bai kamata ga ɗaya ba an yi kazziba bil hadisi idza ja'ahu an annabi sallallahu alaihi wasallam yace zai sarrafa da hadisin ya zama daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa in kana mursalan ko da hadisin nan mursali ne fa inna jama'atan domin wasu jama'u kanu yadfa'una hadisan zuhuri sun ga wanda suna yi an gidi hadisan zuhuri an gane ko wani hadisi ne kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda annabi ke cewa kaga nan wajen zuhuri ai bai kai sanadin sauko shi kuma zuhuri nan shekara ta mai rasu yawa 124 zuhuriyar su to shi kuma manzo Allah shekara ta mai rasu eh sha daya to shi kuma zuhuri min sigari ta biyu ina cikin ƙananan tabi'ai a wajen a wajen suwaye karatu a wajen sa'id dan musaib ya karatu shi ku sa'id dan musaib bai ga manzon Allah ba shi a zamanin sayyidina Umar aka haife shi an gane ko to malamin sa ma an haife sa zamanin sayyidina Umar an gane ko kaga batatan kowa ya san zuhuri bai hada Allah an gane to shi kenan tunda bai hada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ce qala qala rasulullahi kaga wannan me yake nuna wa hadisi ne mursali an gane to sai ka cewa mani ta jama fi yawon sabti awil arba'a wanda bi yayi kahura na asabar ko ranar laraba fa asabahu wa dhahun sai kuturta ta same shi fala ya luman na illa nafsuhu kada ya zargi kowa sai kansa an gane to fa kanu yaf'alunahu sai suka ce a hadisin ai zuhuri ne rawaito hadisin mursali ne ba wata magana mumi ta kafin mu ranar suka rinka yin kawansu ranar laraba da ranar asabar to me ya faru fabulu sai aka jarrabe su minhum usman al-bakki duk wannan malaman hadisi ne da jama'a sai a cikin sa akwai usman al-bakki fa asaba bul wadu sai ku tana saka mashi jike dinga fari shine al-wadhun nan an gane ko wa minhum abdul waris ibn sa'id a cikin sa akwai abdul waris ibn sa'id an gane ko at-tanuri shi ma fa asaba bul wadu shi ma ku tana same shi wa minu abu dawud a cikin su akwai abu dawud sahibu sunan ma wacin wannan sunan abu dawud shi ma fa asaba hulwazo sai wannan kusa ta same shi wa minhu abdurrahman a cikin akwai abdurrahman fa asabahu bala'un shadidun sai bala'i mai tsanani same shi to me yasa na kawo wannan hadisin saboda ai hadisin nan da'ifi ne ko saboda ai an yi la'akarin hadisi da'ifi shi za ka yi watsi da wannan harkar ba za a yi ba to anan wajen auratu haza na kawo wannan liyar awi hadha almuntasib saboda shi wani ɗan tamori ya zama ya tsautu li'annahu bada a yi da'ifu a hadisan zuhuri ya fara raunana hadisan zuhuri an gane ko akwai wani hadisi wanda a ranar da muka yi zaman nan na son kashi ramanta a ran da yake kabalta hadisin ai na fara mukaddima to kuma ban san me ya dauke sai cigaba da wannan cewar idan zaka yi nakadin hadisi to ai kana kana maganganu ne akan ruwat ko ba haka ba yau isnada kake dubawa wani suka ne wani ba suka bane ko a isa matsala a cikin wani ko wani abu makamancin haka ko ba haka ba amma ba a zuwa kan sahabban manzon Allah an gane ko sai nake so in tuna masa to ai shi ma da kansa ya gwada wani abu lokacin da hadisi ya zo a cikin sahih bukhari hadisin zuhuri an fahimta wanda yake kawo cewa ran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga gidan sayyidina Aliyu da na Fadima an gane sai yake kiran su cewa ku taso sallah lokacin sallah yayi an fahimta sai ke tambayar sai tana ne sai tana ne cewa ai rawukan fa suna hannun Allah an gane ko sai mun lalaya sai na cewa kana al insanu akthar shay'in jadala sai shi wannan dan tamori sai ce wannan hadisin ƙarya ne domin zuhuri ne yayi ƙarya kaga anan wajen a sa ma duk da cewa mu ba wannan mace matafiyan mu ba ko ba haka ba yawwa to idan ma za ka wato ka soki mai ruwaya amma shi ma ba irin wannan sukan ba an bayyana ko a kawo ta ilimi cewa ai dama an rawaito a littafi yana yawan mantuwa ko wani abu makamancin haka to sai ka irin wannan kada dai abin ya je kanwa kan sahabin an gane ko kaga nan ya guji kar abin ya je kan sayyidina aliyu Allah ya tare shi sai ta ai a zuhuri ne yayi ƙarya saboda haka kuma ya ƙara kawo wata magana a cikin kirma cewa ikirma ya ce sayyidina ali ya kona waɗanda suka ce shi Allah ne an fahimta sai ce wannan ƙarya ikirma ce kaga duk wannan mai yi dan ya tsarkake sa sayyidina aliyu a yan gane ko ba shakka haka malaman hadisi suke amma ba sa taba sahabbai sai a zo kan tabi'an sai a yi musu naqadi na ilimi ba naqadi na hauka irin wannan ba ina fatan gane to na son ka musu irin wannan maimakon ka ce yau anas kaza kaza ka zagi anas ka ce kaza ka ce kaza to dawo cikin what ka duba ka ga ya al'amarin ya zama to sai zaman to duk ba wannan baki dai ba to sadaka saboda me saboda ya fara taba raunin hadisan zuhuri bi jahalin wa tajahuli da jahilci da kuma kallafa wa kai jahilci an gane ko wa humkin da wauta wata hamukin da kallafa kai wauta nas'alullah an yu'afiyahu muna roƙon Allah ya bashi lafiya min mubtala kai rigan kasan tawabe ne shi zamu ce Allah ya bashi lafiya tunda ba mai hankali bane ba an gane ko yawwa ba mai hankali bane ba muna fatan dai Allah ya bashi lafiya a a wato min mubtala daga abinda Allah ya jarrabe shi da shi amin Allah ya samu dace kuma ga mu tsaya nan insha Allah eh mun karanta hadisi guda shida Allah ya samu dace mm eh